تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تحدثنا في الخطبة الماضية عن الفقر وأنه مشكلة كبيرة وخطر عظيم جسيم كما ذكرنا وهو خطر على الدين والعقيدة والأخلاق والأسرة والمجتمع خطر على العقل والفكر وتحدثنا أيضا أن الفقر مشكلة تواجه العالم كله عموما وتواجه المسلمين من منهم على وجه الخصوص وقد يزداد كل يوم وينتشر ويتسع دائرته ويظهر أثره ولهذا أيها الأحباب نحتاج أن نعرف كيف, كيف تعالج هذه المشكلة وكيف تحل هذه المعضلة من هذه الحلول ما يتعلق بالفرد ومنها ما يتعلق بالمجتمع ومنها ما يتعلق بالدولة والحكومة ومن الوسائل التي وردت في شرعنا المطهر لحل مشكلة الفقر ومحاربتها تعليم الناس الاعتقاد الصحيح بأن الرزق من الله تعالى وأنه هو الرزاق وأن كل ما يقدره الله تعالى من المسائب فلحكم بالغة وعلى المسلم الفقير الصبر على مصيبته وبذل الجهد في ربء الفقر عن نفسه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وقال جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ومن شأن هذه الاعتقادات أن تصبر الإنسان على ما يصيبه من فقر وأن يلجأ إلى الله وحده في طلب الرزق وأن يرضى بقضاء الله فمثلا في اليابان في عام 2003 انتحر 33 ألفا ومن أبرز الأسباب الذي يذكر البطالة كما في تقرير موقع بي بي سي ومن الوسائل الدعاء والاستغفار ومن موجبات الرزق يقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وقد ورد في السنة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويعلمه أمته وهو الاستعاذة بالله تعالى من الفقر لما له من أثر على النفس والأسرة والمجتمع وعن مسلم ابن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر, في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ أبي أي بني عمن أخذت هذا قلت عنك ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر السلوات الحديث أخرجه النسائي وصحه الألباني ومن هذه الحلول عباد الله ومن أهمها العمل والاكتساب والسعي الذي يطالب به كل فرد مسلم ولم يرضى الإسلام بأن يكون المسلمون عالة على غيرهم يستجدون الناس ويسألونهم الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور فأمر بالسعي وأمر بالحركة والعمل انظر عباد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير طعام وأفضل طعام يأكله الإنسان ما أكله بكسب يده ففي الصحيح عنه قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده الحديث أخرجه البخاري بل إن ربنا تبارك وتعالى جعل العامل والمكتسب بمنزل بمن بمنزلة المجاهد في سبيل الله قال تعالى في تنزيله المحكم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه يقول الإمام الخرطبي عليه رحمة الله صوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله فكان هذا دليل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب البطالون ويقولون لهم قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وهنا يأتي الواجب على الأفراد خصوصا الأغنياء والمجتمع والحكومات أن يعينوا إخوانهم وأن يساعدوهم ماديا ومعنويا حتى يجدوا عملا يكف به وجوههم عن الناس عباد الله ومن الأمور المهمة الاقتصاد في النفقات وحسن التصرف والتدبير فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى من المال قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والله أثنى على عباده الصالحين في آية أخرى فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي كانت نفقتهم وسطا وكانت معتدلة بما يناسب بما, يناسب بما يتناسب مع حالهم وهذه من الأمور المهمة التي تعين الإنسان على التخلص من الفقر ومنها عباد الله إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وقد جعل الله تعالى للفقراء نسيبا في الزكاة ويؤتى الفقير تمليكا ويؤتى حتى يغتنى ويزيل, ويزول فقرا قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين فذكر الفقراء أولا إذا إن من مقاصد الزكاة إغناء, الفقر إغناء الفقراء وليس مجرد معونة فيؤتى الفقراء من مال الزكاة ما يستأسل شأفة العوز من حياتهم ومنها وكفالة الأيتام والأرامل والقرض الحسن قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومنها عباد الله أن الإسلام حدد طرق تنمية المال ولا يقر أي, وسي... أي وسائل غير مشروعة غير مشروعة مثل الربا والغش والقمار والاحتكار والاستقطاع من أجور العامل لكي يزيد الربح كما لا يعترف بالنهب أو السرقة أو السلب بالإكراه كوسائل للتملك أو, أو, أو لتنمية المال وأخيرا عباد الله محاربة الجهل في أي وجه من وجوهه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ونمس البركة kamar yadda muka ambata a wancan sati da ya gabata insha Allah ta'ala idan Allah ya raya mu da rai da lafiya wannan juma'a za mu dawo mu dora daga inda muka tsaya a wancan hutuba da muka gabatar a wancan sati wancan sati idan ba a manta ba yan uwa mun tattauna ne game da matsala da ke cikin talauci da babu da fatara da tsiya yan uwa idan ba ku manta ba cewa talauci matsala ce babba mai girma matsala ce da take tasiri a cikin addinin mutum da aƙidarsa tasiri ce da take shiga cikin ɗabi'unsa na yau da kullum matsala ce da take yin mummunan tasiri a cikin iyali da zamantakewa ta al'umma gaba ɗaya sannan mun ambata cewa talauci har yanzu matsala ne da ke taɓa ko ke jawo matsala a cikin hankali da tunani mun tattauna akan cewa matsala ta talauci lallai tana fuskantar duniya ne gaba ɗaya a game ba tare da wani wani ɓangare ba sai dai wasu ɓangare sun fi sauƙinta sama da wani ɓangare sannan za ku ga matsala ce da take tinkarar musulmi a keɓance wanda ƙasashen musulmi masu tasowa sun fi shiga cikin irin waɗannan matsaltsalu kuma matsalar kullum rate na talauci ƙaruwa yake ƙare musamman a ƙasashe masu tasowa irin namu kullum idan kana kallon talauci motsi yake ƙara yi gaba yake ƙara yi ba baya ba dannowa yake ƙara yi ba danne shi ake yi ba idan ka irga ko kai ƙididdiga na rate na talauci a shekaru uku ko hudu da suka gabata sai ka ga a yanzu abin ya ninninka kullum abin gaba yake ƙara yi ‘yan uwana masu albarka lallai dole ne mu san yadda za mu tasamma wannan matsala mai girma wacce take barazanar tafi da addininmu da kyawawan ɗabi'unmu take barazanar tafi da akhlaq na muhammida take mana barazana a cikin hatta aƙidanmu da muke alfahari da ita ko shakka babu addininmu na musulunci mai albarka ya kawo mana hanyoyi da za mu iya yaƙar talauci mu rage raɗaɗinsa mu hana shi ci gaba mu samar da hanyar da ɗaiɗaiku za su tashi domin ya ƙasa sannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarawa ya sami lafiya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala shi sa dukkan abubuwan da za mu ambata ‘yan uwana masu albarka sun shafi halli ne warwara ilaj magani da addinin musulunci kaɗai ya kawo ba magani da economics suke kawo ba wannan wani abu ne na daban wanda su ma suna da irin tasu hanyar mai yiwa idan ka je ka ɗauke irin tasu hanyar ka haɗa da wannan sai ka samu mafita mai yawa amma dai wannan mana bayani ne akan halli da addinin musulunci ya bayar Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace daga cikin abubuwan da za mu ambata akwai abubuwan da ke da alaƙa da ɗaiɗaikunmu akwai wanda ke da alaƙa da mujtama namu ma'ana gaba ɗaya mu society namu kenan akwai abin da ke da alaƙa da daula ko hukuma gaba ɗaya duk waɗannan su ne ya kamata a ba a tattara sai mu kai ga natijar samun abin da muke bukata daga cikin hanyoyin da shari'a mu mai tsarki mai girma ta fitar ta kawo domin rage raɗaɗin talauci abu na farko yan uwana masu albarka shine ta'limun nasu al-i'tiqad as-sahih wannan kaga ya keɓanta ga waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki ya rubuta su da musulunci ke shine sanar da mutane koyar da mutane kimsawa mutane kyakkyawar aƙida ingantacciya da take nuna cewa lallai arziki na Allah ne subhanahu wata'ala kuma shi yake ba da shi ga wanda ya ga dama sanin wannan kaɗai sa wannan a cikin zuciya yarda da shi yana rage wa ma'abocin talauci raɗaɗin talaucin da ke ciki ka sani cewa kowane ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya tsaga irin arzikin da ya zo da shi ya tsaga irin abin da zai samu duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ka samu lallai sai ka gama samunsa daga farko zuwa ƙarshe za ka bar duniya guda ɗaya wallahi ba za ka bari ba bugar ruwa ɗaya idan Allah ya ƙaddara arzikinka ne zai shiga cikin makoshinka wallahi sai ka shashi zaka mutu kwandala ɗaya idan Allah ya kaddara zaka samu taka ce sai ka same ta sannan zaka bar duniya ba za ka samu ba za ka rasa kwandalan da muka ka bar duniya haka al'amarin yake saboda haka sanin lallai arziki daga Allah yake ya busutur rizqa ki ya faɗaɗa shi ya bada shi ga wanda ya ga dama wa ya ya kuma ƙuntata shi ya hana shi ga wanda ya ga dama shi kadai yake da wannan subhanahu wata'ala to kaga duk wanda ya san wannan ya kudirce wannan a cikin zuciyarsa lalle zai san cewa ko da ya rasa daga Allah ne musiba ce jarraba ce da Allah subhanahu wata'ala ya masa kuma akwai hikimomi masu yawa da ke karkashin wannan jarraba da Allah madaukakin sarki masa idan yayi haƙuri zai samu ladan Allah subhanahu wata'ala mai yiwa baya ɗaya daga cikin waɗanda suke arziki alkhairi ne a tattare da shi idan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi arziki kuma sai ya zamto masa halaka sai ya zamto masa sanadiyar shiga wuta wannan arzikin mai amfaninsa wallahi ba shi da amfani ba shi da amfani wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna falamma atahum min fadlihi bakhilu haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari daga cikin mutane akwai talakawa ba su da komai suka yi taiwa Allah alkawari idan Allah ya ba su daga cikin falalarsa za su yi sadaka za su yi kyauta za su gina masallaci za su taimaka marayu za su yi kaza ba su san ba su san matsalar arzikin ba ba suna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba su arzikin da zai taimaki a'a arzikin kawai suke so kuma suna yin wasu burace burace a ransu Allah ya ce falamma atahum min fadli yayin da Allah ya ba su daga falalarsa bakhilu duk wannan alkawarin da suka yi wa Allah sai suka juya baya suka ki Allah ya ce wata wallau suka juya baya duk suka ki to kaga wannan arzikin nasu me kai su wuta ya kai su to a matsayinka na musulmi in ka san irin wannan to zai taimaka maka wajen rage raɗaɗin talancin da kake ciki mai yiwa idan Allah baka arzikin ba alkhairi bane a kare ka haka Allah ya kaddara maka sai ka ba Allah a haka sai ka samu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allahu war razzaqu lalle Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa dhul quwwatil mati kuma ma'abucin karfi Allah madaukakin sarki yana faɗa wata ayar yace amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu shin wane ne wannan wanda zai azurta ku zai ba ku kuɗi zai ba ku dukiya zai ba ku abinci zai farfado da tattalin arzikinku in amsaka rizqahu idan Allah ya rike nasa arzu Allah ce balla jufi utuwin wa nufur dai sun doge ne sun dage a cikin girman kai da jiji da kai da kuma gudu daga sakon annabawa da manzanni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha babu wata dabba babu wata halitta mai rarrafe akan ƙasa ita ce dabba a dabba kullu ma ya dubbo alal ardi duk abin da ke rarrafe akan ƙasa sunan shi dabba ko mutum ne ko aljani ne ko dab in dai mutum ya rarrafe akan ƙasa sunan shi dabba kafratul isti'mal yawan amfani da kalmar auye da kullun shine mai da dabba ake kiranta da dabba amma aka ce addabba kawai shine abin da yake rarrafe akan ƙasa to Allah ce babu wata dabba a doran ƙasa da take rarrafe take yawa face arzikin tana wajen Allah maɗaukakin sarki kai da wannan dan uwa wato wannan itikadin zai taimaka wa mutum wajen haƙurƙutar da shi da sa masa salama da sanyin zuciya wajen gane cewa halin da yake ciki na talauci Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da shi kuma alkhairi ne insha Allah ta'ala a gaba idan ya haƙuri a ranar lahira ko da a duniya abin ba alkhairi bane a lahira idan ya haƙuri zai zamto masa alkhairi domin zai samu aljanna amma duk wanda ba musulmi ba ko kuma duk musulmin da ya kasa gane wannan abin da na ambata to zaka same shi ya shiga cikin matsala ya shiga cikin bala'i da musiba da tashin hankali idan aka jarrabe shi da talauci har ya kasa jurewa wani ma yana gani barinsa duniyar shine abin da ya fi masa daɗi sama da halin da yake ciki shi sa kalli abubuwan da suke faruwa a ƙasashen da musulunci bai yi tasiri ba musulunci ba shi da yawa a cikinta a shekara ta 2003 bbc sun buga wani rahoto a ƙasar japan alalakalla an samu mutum 33 a wannan shekara waɗanda suka je suka kashe kansu saboda me mafi girman dalilin da aka duba shine me albakala rashin aikin yi da zaman banza talauci ya miska tutu kusan mutum dubu talatin sun kasa jurewa saboda ko wannan ya je ya kashe kansa wannan ya sha guba wannan ya harba kansa wannan ya faɗa ruwa haka suka ta kashe kawo kansu to kalli dukkanin kasashen da muka kashe kansu saboda talauci da babu wato kai talaucin da Allah zai jarabe ka da shi aga kana ta dariya su irin wannan rabin rabin sa idan suka shiga ciki sun dade da mutuwa sun dade a lahira ma tun washe musulmi zai shiga cikin gida babu abin da za su ci kwata-kwata ya shiga gida a ce ina abin da ya ce ce babu na fita ban samu ba don ƙara komawa ya fito sai ka same shi yana ta dariya yana ta dariya shi da ɗan uwansa kamar ba abin da yake damunsa wallahi yan uwa darajar musulunci ce amma wani fa wani fa mota zai nema ya rasa ba wai ce ya rasa ba ba sha a'a mota yake nema ya nema ya rasa zai kashe kansa wai dan me ba zai isa wa kansa mota ba dan me abu zai taso masa ba zai iya sai zai kashe kansa to kaga wannan abun godiya ga Allah subhanahu wataala ne idan muka kalli ɗabi'u da halaye irin na waɗancan ka Allah madaukakin sarki ya ƙara bana juriya dan uwana masu albarka abu na biyu daga cikin hanyoyi da addinin musulunci ya tanadan mana wajen ƙoƙarin rabuwa da talauci da korarsa shi ne abinda manzan mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗora mu a kai da abinda alƙur'ani ya koyar da mu shi ne lallai musulmi ya kasance mai yawan komawa ga Allah maɗaukakin sarki mai yawan ayyuka nagari mai yawan istighfari yawan istighfari yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo arziki a gari yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo arziki ga ɗaiɗaiku yana ɗaya daga cikin abin da ke kau da talauci ga mutumin da yake yawaita shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara a kissar mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce fa qultu sai na ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara shine mai gafara idan kuka mai Allah zai muku yursilis samaa alaikum mai midrara Allah zai sauko muku da ruwa tana kwararar da ruwa wanda duk wani arziki asalinsa ruwan sama ne wa yumdidukum bi amwalin Allah zai daɗe ku da dukiyoyi kun ji ba amwalin dukiyoyi wa banina zai baku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku korami koramu da yawa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yawan istighfari haka ya faɗa a wata a wata ayar ta daban yace wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar Ubangijinku, sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi, yumatti'ukum mata'an idan kuke haka mai Allah zai muku shine Allah zai yalwata muku, Allah zai buɗa muku, Allah zai baku abin da kuke bukata na dukiya. Ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali abin ambato shine kowa lokacin da Allah ƙayyade masa kuma zai bar duniya. wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu sannan kuma Allah zai ba kowanne ma'abucin falala daga falalarsa duk falalar da ka cancanta da ita Allah maɗaukakin sarki zai baka ita ɗan uwana masu albarka lalle istighfari ɗaya ne daga cikin hanyoyi masu girma da ya kamata a ce mun rike don fita daga cikin talauci mulzamci yawan istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم da dukkanin nau'i na istighfari da ya tabbata daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwa kada bakinka ya gushe danye da neman gafarar Allah subhanahu wataala kuma ka rinka neman gafarar da gaske a cikin zuciyarka da kuma harshenka ba iya harshe kadai ba wannan na ɗaya daga cikin abin da ke fitar da mutum daga talauci yan uwana masu albarka sannan neman tsari da kuma shi talaucin eh tunda mun yarda cewa talauci halitta ce ta Allah madaukakin sarki shi yake kaddara shi ga wanda ya ga dama to sai mu je wajen ma'abocinsa sai mu nemi tsari da shi kamar yadda manzama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin hadisai barkatai satin da ya gabata na ambaci wasu daga ciki ga guda ɗaya yanzu a matsayin ƙari hadisin muslim ibn abi bakra ya ce babana ya kasance kusan kowace sallah yana karanta wannan addu'ar yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri ya ubangiji ina neman tsarinka daga kafirci da kuma talauci wa azabil qabri ina kuma neman tsarinka daga azabar kabari sai na kasance ni ma ina yawan maimaita wannan addu'a wata rana sai babana ya ji ni sai ce min aina akhafta haza aina ka samu wannan addu'a ina ka koya sai ce ya baba daga gare ka mana kai naji kana yi na koya sai ce ni ma na ji ta ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so da ka yan uwa duk lokacin da ka samu dama yawaita neman tsarin Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga fatara ya tsare ka daga talauci ya tsare ka daga bawu ya azurta ka akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk abin da zai amfani da shi a duniya yace idan ya dora goshin sa ƙasa sai ya roki Allah maɗaukakin sarki yace hatta gishiri gishiri da za a miya a gidansa idan ya idan ya dora goshin sa sai ya roki Allah maɗaukakin sarki komai ka roka ne daga cikin hanyoyin da ke fitar da mutane daga dauce uwana masu albarka sannan ka ba hanyoyin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce riko da su yana janye mutum daga talauci rike su ka gani sada zumunci kula da zumunci rike yan uwantaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya yalwata a cikin arzikinsa ya ja kwanakinsa falyasil rahimahu ya sada zumuncinsa ba ka son arziki kana so kana tsoron talauci kana tsoro to ga ga, ga mafita manzon Allah ya bamu sallallahu alaihi wasallam sada zumunci kula da iyayenka kula da ƴan uwanka kula da na kusa da kai sada zumuncin su je zo ku gaisa da su ka kira su a waya ku gaisa duk abin da ke ɗaukar suna ko ƙarƙashin shiga sada zumunci ka aikata shi wannan na ɗaya daga cikin abin da ke fitar da mutum daga talauci yan uwana masu albarka abu na gaba daga cikin abubuwan da shari'a ta bamu shine al'amal wal iktisab was-sa'i shine aiki tukuru tashi nema al bil asbab yi riko da sababi tashi kakka zauna motsa kakka makale tafi karka tsaya je duk inda arziki yake na halaka je ka nemi kayanka addinin musulunci bai koyar da mu zaman banza ba bai koyar da mu kasala da lalaci ba wallahi wa rabbil ka'aba addininmu na musulunci addinin nema ne addinin tashi ne a tafi addinin shiga ne a je duk inda halaka yake a je a nemo a rufa wa kai asiri a taimaki kai a taimaki iyali a taimaki wasu wannan na ɗaya daga cikin mafi girman hanya ‘yan uwa da take fitar da mutane daga talauci duk inda aka samu lalaci aka samu rashin motsi aka samu rena sana'o'i wallahi sai ka samu na ɗuma talauci na nema ya dabebe su ya kankane su ba su sani ba addinin musulunci bai koyar da mu lalaci ba shi sa Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur Allah ce shine wanda ya sanya muku ƙasa ya yassare muku ita ya ba ku ita famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin sasannin ta ko ina ku je tafi Lagos tafi India tafi China tafi Kura tafi ina ne duk je ka koyo duk abin da ka san zaka nemo arziki in Allah madaukakin sarki famshu fi manakibiha Allah ce wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikinsa wannan ayar ku kalla sai Allah madaukakin sarki sai kai sai kai aiki fa amara Allah subhanahu wata'ala bil amali was sa'i sai kai aiki sai ka motsa Allah ya ce famushu ku yi tafiya a cikin sasannin ƙasa ba a ce mu zauna a waje guda ba so haka dole sai mun motsa sannan zamu samu arzikin Allah subhanahu wata'ala ku duba yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya mafi alkhairin abin da zaka kai bakinka mafi alkhairin abin da za ka ci ko ka ci da iyalinka shine abin da kai da hannunka aikin da kai da hannunka ka samu arziki ka zo ka siya annabi ya ce babu wani abinci mafi alkhairin da za ka ci sama da wannan babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma akala ahadun ta'aman qattu mutum bai taba cin wani abinci ba khairan min ayya akula min amal yadi mafi alkhairi sama da ya ci abin da ya ci daga aikin hannunsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne nuna maka mahimmancin tashi ka nemi na kanka yace annabin Allah Dawuda ya kasance daga aikin hannunsa yake ci annabin Allah Dawuda alaihi salam baya ci sai daga aikin hannunsa makeri ne eh masassaki ne ya ake cewa abin da mai mai gyara karfe al-haddad Allah ya ce wa 'allamnahu san'ata labusin lakum لتحسنكم من من بأسكم فهل أنتم شاكرون annabi dawud alayhi salam karfe Allah ban ukiyin sarki ya sare masa in ya dauki karfe inda ka san ya daucin gam haka yake lauya shi yayi takobi yayi silke yayi mashi Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa karfe inda ka san cingam karfe baya bukata ya sashi a wuta shine mihina dinsa shine hirf dinsa wanda yake samun ya ci abinci da shi annabin Allah Dawud alaihi salam duk annabawan Allah da ka sani babu wanda baya neman arziki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk annabawan Allah sai da suka yi kiyo dan su samu abin da za su rufa kansu asiri sabai suka ce haka ya rasulullah yace hattani yace kuntu ar al ghanama li ahli makka ala qaradit sai na kasance ina kiwon dabbobi wa mutanen makka mutanen makka su tattaro dabbobin su ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kora su daji su je su kiyo ya dawo musu da kayan su su dauki ladansa su bashi ya je ya ci abinci dan ya rufa kansa asiri dan ya rufa kansa asiri kai waye da ba za ka yi sana'a ba dole sai ka tashi dole sai ka motsa kai kalli yadda Allah madaukakin sarki ya sanya neman halak daidai da jihadi don yada kalmar Allah madaukakin sarki ka san girman jihadi ka san falalar jihadi a wajen Allah madaukakin sarki amma Allah subhanahu wataala ya ce alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah sai ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah madaukakin sarki ya san daga cikin ku za a samu marasa lafiya wanda ba za su ba su iya wancan sallah da Allah ya ce ayi da daddare ba Allah subhanahu wataala ya ce wa akharuna wasu daga cikin ku kuma yadribuna fil ardi suna tafiya ne a ban kasa yabtaghuna min fadlillah suna nema daga farin Allah subhanahu wataala suna neman halaliyarsu sai Allah ce wa akharuna wasu kuma daban yuqatiluna suna tafiya ne dan yaƙi fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki Imam al-Qurtubi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirin sa yake cewa sallallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati bayna darajati al-mujahidina wal muktasibina al-mal al-halala yace Allah maɗaukakin sarki ya daidaita mujahidi wanda ya ɗauki kansakali ko takobi ta filin daga don ya ɗakar ma Allah maɗaukin sarki da wanda ya ɗauki fatanya da wanda ya ɗauki jakarsa da wanda ya ɗauki abin sana'a sai ya tafi wajen wajen aikinsa Allah ya daidaita su a waje guda wannan an za ka fahimci daraja da girma na neman halaliya ka je ka karanta tarihin magabata daga cikin manya-manyan malaman da addinin musulunci tun daga tabi'ai zuwa yanzu bayan sahabbai duka za ga kowane akwai sana'ar da yake don ya rufa kansa asiri wasu ma ana kiransu ne da sunan sana'ar su da shi da ita suka fi shahara wani a ce masa alhazza takalmi yake kerawa yake samun abinci wani a ce masa kaza haka ja ka ana kiransu da sunayen sana'ar su so haka daga cikin abin da zai kawo mana talauci yan uwa dole ne mu tashi mu nemi halaliyar mu kada mu daina sana'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ɗaya daga cikin ku ya ɗauki igiya ya shiga cikin daji ya je ya yi ice ya shigo cikin gari ya sayar shi ya fi masa alkhairi sama da ya roƙi mutane a bashi ko a hana shi to duba da wannan za mu fahimci cewa lallai wajibi ne akan ɗaiɗaiku da mu taimaki kanmu mu taimaki wasunmu wajen samar da sana'a da ayyukan yi a gare mu yan uwa idan ayyukan yi suka wadata kusan kowa ya samu abin yi ko da kaɗan kake samu insha Allahu ta'ala za a yi wa talauci barazana za a yi wa talauci barazana sosai za ka iya samun abin da za ka ci za ka iya samun abin da za ka yi sutura wa iyalinka ba sai ka yi kuɗi ba a rayuwa rufin asiri ake bukata kuɗi wannan ka bari in ka ji aljanna ka ji daɗi eh aljanna shine kowa mai kuɗi ne kowa mai jin daɗi ne amma a duniya Allah ya kaddara ba kowa ne zai kuɗi ba haka kuma za mu mutu amma dai a samu rufin asiri samu rufin asiri to wannan dole ne ɗaya ne daga cikin ayyukanmu musamman mawadata wanda Allah maɗaukin sarki ya ba kuɗi ya ba kuɗi masu yawa maimakon ku rinka dumbuzar kuɗi kuna ba mutane ku rinka ɗaukar kayan abinci kuna ba mutane da abin da zai fi shine a rinka samun musu da ayyukan yi idan ka sallama mutum shikenan har abada ka sallame shi kenan wai larabawa suna cewa ka koya wa mutum kabin kifi ya fi ka bashi kifin ka koya masa yadda zai kama kifi ya fi ka ɗau kifi ka bashi gobe sai ya dawo amma ka koya masa kamun kifi gobe zai zo kama da kansa shikenan haka nan hukumomi wallahi haƙƙi ne na dole na wajibi a kansu su san yadda za su fitar da mutane daga bala'in talaucin da suke ciki Allah yi wa Najeriya arziki maɗuɗu mai yawa amma wasu mutane sun tattare su daga su sai an sai iyalinsu miliyoyin mutane suna fama da matsanancin talauci a lokacin da ƙasar kuma tana da arzikin da duk duk abin da ake bukata wallahi wallahi za mu iya samun sa Najeriya ta fi ƙarfi a ce akwai wani talakan da ya kasa cin abinci a cikinta ta fi ƙarfi yan uwa a shekara ta 2022 kaga shekara biyu kenan majalisar ɗinkin duniya united nation da wata wata national organization da ake ce mata mbs sun fitar da wasu alkaluma na rate na poverty a nigeria suka ce rate in poverty a wannan shekara kunga shekara biyu da suka wuce kenan suka ce akwai rate na poverty kusan 63% kusan mutum miliyan 133 dukkaninsu matsayata ne talakawa ne a nigeria haka suka faɗa mutum miliyan 133 suka ce duk talakawa ne kuma a kame da shi 100% shi ma suka ce kashi 65 a arewacin Najeriya yake kashi 65 a arewacin Najeriya yake kashi 35 shine a kudu kusan mutum miliyan 80 a cikin wannan adadin miliyan 86 a arewacin Najeriya suke dukkaninsu talakawa ne matsiyata ne mutum miliyan 47 su ne suke a kudu sannan abin takaici suka ce jihar da tafi kowace jiha karancin talakawa da marasa shi a Najeriya ita ce Ondo suna da 27% na poverty jihar kuma da tafi kowace talauci mai 91% ita ce Sokoto Sokoto birnin Shehu ma'ana duk talaucin da babin da tsiyar da fatarar da an kawo mana shi arewa duka haka suka yi bincike suka faɗa kuma ka kalla da kyau kaga haka ne wannan fa an yi shi ne 2022 shekara biyu yanzu yanzu daga wancan shekara zuwa yanzu talauci raguwa ko karuwa yi sai ka ba kanka amsa wannan bincike ne da masana da alƙalaman da suke amfani da shi suka fitar da shi yan uwa irin wannan al'umma da suke fama da irin wannan abin kuma mu ne muke tsaya muke wasa muke kaɗe-kaɗe da raye-raye da abubuwan da ba su kamata ba a lokacin da su waɗancan abokan zama mu kullum ya za a yi bunƙasa tattalin arzikin yankinsu mu kuma tsaya kuma mana ta wasa mana ta wasa mu duniya ba mu tsaya mun same ta yadda kamata ba lahiran ma lahiran ma oho gashi nan kullum faɗa muke da Allah kullum abin da Allah baya so za ka kirkiro shi ake shigo da shi ake kana targima da mutane akan kada a saba Allah suna cewa sai sun yi masu saban Allah kana rigima da su suna rigima da kai ina ina muke so mu kai kanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai da Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya shiga masallaci wata ya ga wasu mutane sun sun kwanta lokacin da ya gamata kowa a ce yana kasuwa sun kwanta ba abin da suke yace ko kuma fa suka ce ai mu masu dogaro ga Allah ne eh muna dogaro ga Allah Allah zai ba mu sai da Umar ya ce to ina zuwa ya fita je dauko bulala wallahi zai sa musu duka tattafke sai ce ku tashi yace kun san sama ba ta ruwan zinare ko azurfa ku tashi ku je ku nemi kanku tashi ku je ku nemi kanku dole ne shugabanni sai sun yi kokari sun samar da sana'o'i ayyukan da za su fitar da mutane daga talauci wannan shawara ce da nake bayarwa matasa hanyar da za su samu sana'a da jari wallahi ya fi a rinka da kuɗi ana basu ya fi Allah ya samu dace yan uwana masu albarka a gurguje daga cikin al'amura masu mahimmanci da addinin musulunci ya zo da wajen kawai da talauci shine akwai wajabta zakka zakka ɗan uwana masu albarka ɗaya daga cikin hikimarta shine akwai ɗauke ashahna wal adawa wal baghada bainal fuqara wal aghniya a ɗauke gaba da kiyayya da mugun jin haushi da ke tsakanin talakawa da masu kuɗi kasan akwai wannan dabu don mai kuɗi za ga kawai talakawa suna gaba da shi don mai zai kuɗi ya basu galibi akwai irin wannan to ya kake gani in ka fitar da zakka yadda Allah ya ce kuma ka ba su yadda Allah ya ce daga cikin hikimar zakka ƴan uwa shine akwai istisalul faqar min ummati min ummatil islam tumbike jijiyar tushen talauci daga cikin al'ummar musulmi a tambake shi gaba daya yan uwa daga cikin waje daga cikin hikimar farala ta zakka akwai wannan shi sa zakka galibi yadda ake yin ta bambance bace ba yi ba amma dai wallahi galibi hikimar zakka mun sauka akan shi kamata a ce in aka ba mutum zakka wannan shekarar to wata shekara wasu za a duba a bawa wata shekara wasu za a duba a ba amma akwai wanda fa duk shekara zakka yake jira duk shekara na jira zo a kawo masa dubu goma ko dubu ishirin ko dubu talatin an ce akwai wanda budget ma suke da zakar da za a kawo musu dan Allah wani irin abu ne fi wannan wani ya je ya ce bashi wai yana jiran za a kawo mai zakka dan Allah ka duba wallahi ba haka ya kamata a rinka yi zakka ba ka dau misali ne kibar ka dau miliyan biyar miliyan shida ka ba mutum daya ka ce ka je ka jajari shekara mai zuwa kan na ƙara ganin ka idan ka ba mutum goma ko mutum ishirin aka samu mutum biyar suka tashi suka wata sana'ar don Allah an ci gaba ko ba a ci gaba ba a ci gaba amma duk shekara ko mutanen karuwa suke yi kowa zakka yake jira zo a bashi zakka ɗaya daga cikin abin da yasa shari'a ta ce a yi ta don a fitar da mutane daga talauci don Allah ya kaddara akwai masu kuɗi akwai wanda ba su da kuɗi haka abin da ya kamata kenan shi sa da Allah ya tashi fa ayi zakka sai ce innamas sadaqatu lil fuqara da su aka fara talakawa fakirai su ya kamata a fara kula da su ido ya fara kaiwa kansu a mu daga talauci idan mun bi shi shine al-iqtisad fi nafaqat tsagaitawa takaitawa wajen ciyarwa daidai ruwa daidai kurji mutum ya san abin da zai rinka ci gwargwadon samunsa kada wani yana da miliyan ɗari yana cefane irin nasa kana da miliyan biyun ka ce ka rinka cefane irin nasa saboda abokinka ne wallahi zaka talauce ka tsaya ce ba haka bane Allah subhanahu wataala ya gamanta wallazina idza anfaqu yana mana bayani game da siffofin muminai bayan Allah na gari yace su ne waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa yin israfi ba sa yin rabazaranci sannan ba sa kuma koro daidai gwargwadon samun saka suke yi za ga wani bai kai ya sai babur ba sai takwar kansa ya ce sai ya sai babur in ya sai babur din kuma sai kaga wani abu na kasuwancinsa ko na jarinsa ya taɓu nan gaba sai kaga jarinsa na neman karewa sai ya ce kuma wannan babur din zai dawo ya sayar ya ƙara jarin dan Allah mai amfanin baɗi barai wani bai kai ya sai mota ba sai ya ce lalle sai ya sai mota wani wayar da ya kamata ya rike waya ce ta dubu ɗari ko ta dubu hamsin sai ce sai ya sai wayar naira dubu ɗari hudu ko dubu ɗari biyar mai fitila uku saboda shi ma ya dace da yan biniyar ka daga ta kowa yana gani to in ka daga ka gani shi kuma sai me mutane sun gani sun ce ka burge in ka talauce akwai wanda zai dora ka a cikin su kowa ya ciyar daidai gwargwadon ikon sa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu Allah ya ce wa kana baina zalika qawama daga cikin abin da zai fitar da mu daga talauci yan uwana masu albarka shine akwai ilimi yan uwa da jahilci da talauci yan uwan juna ne duk inda kaga talauci ya yi katutu kaje za ga akwai jahilci a wajen daga cikin wannan alƙalama da na gaya mana wanda waɗancan ƙungiyoyi suka yi suka ce daga cikin inda aka fi samun talauci kuma shine rural area ƙauyuka suka ce na ana samun talauci a cikin dukkanin mutanen garin kusan 91% ko 90% ka kusan mutum goma ne kawai masu ɗan dama dama fa a ƙauye a yadda suka faɗa me dalili saboda galibi ƙauyuka ba sa ilimi da karatu kamar yadda ake a cikin birni saboda dole ne a matsayinmu na musulmi mu tashi mu yi karatun boko sosai mu yi shi sosai sannan mu yi na addini sosai mu yi na addini sosai mu yi na boko mu san duniya mu san lahirar wannan na ɗaya muna cikin wannan hali na talauci ana neman abin da za a ci a rasa amma al'ummar mu a haka sun amince mu tsaya mai karatu yaran abubuwa na wasanni shirme ya ɗauke musu hankali wani bal wani tv game wani tiktok wani kaza akwai yaran da a cikin al'umma cikin zama yan tiktok su ba su da wani abu sun zama yan tiktok kawai su je nan a bidiyo a je can a bidiyo wannan shine sana'ar su yanzu ba karatun addini ba na zamani ina iyayensu lokacin da yaran kudu suna ta karatu ana ta samun professors daga cikinsu suna ta kyankyashe daktoci ana ta karatu ko kuma zama ta TikTok ka duba yanzu mu da yan kudu da Allah suwaye suka fi shahara akan wannan TikTok din suwaye suka fi shahara mu ne kama kaga nasu guda ɗaya sai kaga namu guda goma sha biyar ko talatin wannan irin al'umma ce irin wannan muna fama da talauci mi abin da za mu fita daga ciki Allah ya taimake mu ma mun zo muna tashirin muna ta wasa kawai wasa wasa wasa wasa duk kasashen da suke wasa kaje ka ga halin da suke ciki sun ci gaba ne sun gama ci gaba yanzu ba abin da yake damu sai dai ai wasa kawai amma kai ka bari ka ci gaba sai ka zo kai wasa Allah madaukakin sarki ya tsare mu da talauci Allah ya fitar da mu daga cikin sa Allah madaukakin sarki ya azurta mu ya azurta shugabannin mu da daukar nasiha da kuma aiwatar da abin da zai fitar da al'umma daga cikin talauci masu halin musulma Allah subhanahu wataala ya karkato da hankalinsu su yi abin da ya dace wajen taimakon yan uwansu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله